أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله shugabanni masu girma manyan malamai masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ina yi mana gaisuwa da addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu limomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a haƙƙin limomin da ya mana yana cewa in ta uddu ni'matan lahi la tusuha da za ku zauna ba ku da aiki sai littafin limomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku iya lissafe su ba babba daga cikin limomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana babu kamar samuwar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ita ce babban ni'imar Allah ga halittar Allah ita ce babban rahmar Allah ga halittar Allah bayan wannan na biyu kamar da muka sani a jiya wannan muhadara kamar ci gaba ce dangane da muhadarar da aka fara jiya wadda take mai zafi kuma mai sosa zukata domin duk abin da ya shafi sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abu ne wanda yake mai sosa zuciya abu ne wanda yake da alaka da zuciya kai tsaye dukkan abin da ya shafi sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar dai da aka jiya jiya an yi bayani wanda shi ba wannan muhabara wata watan kamar wuce zama ne na makoki da jaje akan wata musiba wadda ta same mu mu musulmi gaba ɗaya da kuma ahalin ɗari tijaniya ke bi menene wannan musiba ita ce kai farmaki da hari ga janibi da martaba ta sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda babban musiba ce domin taba girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan babban musiba ce wannan kuma abun haka yake kadiman wa hadithan da da da yanzu da duk inda ake cewa taba girma da martaba da daraja ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba abu ne wanda yake mai sauki ba Allah ya nuna ba abu ne mai sauƙi gare shi ba masu imanin sunan ba abu ne mai sauƙi gare su ba taba martaba da daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka muka taru muka sanya wannan muhadara domin nuna juyayenmu da bakin cikinmu da kuma barrantar da kanmu domin wannan matsayi ne wanda shiru ba ta yi a ce damuwa kaɗai shiru zuciya ba ta yi ba ta isa ba a ce an damu kawai cikin zuciya ba ta isa ba dole sai an fito an nuna damuwa da bakin ciki da kuma bara'a daga dukkan mai irin wannan bala'i daga dukkan waɗanda suke da irin wannan kafirci domin taɓa girma wulakanta girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karar wannan kafirci kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya faɗa a cikin littafin mai tsarki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi a sunnarta wadda take ingantarta kuma dukkan watan al'umma ga baki ɗaya sun haɗu akan wulakanta darajar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kafirci saboda haka ya zama wajibi mu yi irin wannan zama domin dai mu yi makan mu tasliya menene tasliya mu faɗa mu yi makan mu bita girma da darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su zama tasliya a gare mu cikin damuwa da bakin ciki wanda muke ciki mu hakurkurtar da junanmu da ambaton wasu fada'il darajoji waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wa manzo Allah ya tabbatar wa manzo Allah da bibikun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan halitta Allah wanda zai zama mana sanyayawa akan wannan damuwa kuma ya zama mu musulmi sanyayawa a cikin wannan damuwa kuma kamar yadda nace da kuma barrantawa da kuma barrantar da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu akan waɗannan miyagu da suka yi da'awa cewa suna shi ne wai wanda tabbas tun jiya mun tabbatar da cewa wallahi su ba na Shehu Ibrahim bane radiyallahu ta'ala anhu mun tabbatar da ba na Shehu bane su waɗanda suka yi wannan mun tabbatar da cewa ba na Shehu bane mun tabbatar da cewa ba na Shehu bane su domin maganganun shehu tun jiya sun tabbatar mana da cewa shehu bai da alaka da waɗannan miyagu ko kaɗan. domin shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar mana da cewa bai da alaka da su kuma kamar yadda nace wannan muhadara da aka yi jiya shugaba Abdul Malam Mustafa Sheikh Ibrahim Sahi da shugaba Abdul Malam Abdul Hakim wallahi ko ba a sake cewa komi ba waɗannan jawabo ba sun warkar domin tsatsa da ke cikin zukata da damuwa da ke cikin zukata watan an wanke ta domin an faɗi girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dai kenan sannan kuma aka taho aka faɗi girman kafircin taba ko wulakanta martaba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa tun daga ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma da maganganun malamai ijma'i ne na malamai akan kafircin wanda ke taba martaba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi duk wannan karatu mun ji wallahi ba don kawai an an tsara cewa sai an yi wannan karatu suka wuri biyu ba domin watan wannan sako ya game ko ina da ko ina amma ba da haka ba karatun da aka yi jiya wallahi alhamdulillah ya wadatar da duk wanda yake mai lura mai neman gaskiya ya wadata to amma kalmar nan da aka ce babu wakilci kowa sai ya fito inda alif yake iya kare daraja da martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fito da alif din nan ya kare martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum wannan wajibi ne akan duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ikon dan abin da zai ci to na farko dai mun dai fi dalili wasu ne waɗanda suke fajirai kafirai waɗanda shehu bai da alaƙa da su ɗariƙa ba ta da alaƙa da su domin aikin su ba ɗariƙa ba ne aikin su ba aikin shehu ba ne aikin su ba aikin faiza ba ne aikin su ba aikin musulunci ba domin abin da suka aikata wannan in ma su musulmi ne in ma su tijjanawa ne daga wannan lokaci sun fita daga musulunci ba ma magana ɗariƙa ba sun fita daga musulunci ba ma magana ɗariƙa ba saboda haka watan suka yi taro wai da sunan maulidin shi da abin da mu ce wai da sunan maulidin shi ashe suna da shiri na wani sharri da kafirci da za su watan dasa su sama al'ummar musulmi tashin hankali da gurbata da damuwa a cikin zukata wannan dama shi ne manufarsu kuma sun yi muna yi musu Allah ya isa Allah ya isa mu musulmi da gare Allah ya isa mu musulmi daga sharrin su Allah ya isa mu musulmi da sharrin su don alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka shi kariya a janibin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda yayi koda da alif ne yayi koyi da Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ba a taba taba martaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah yayi shiru ba subhanahu wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala don ya karantar da mu wannan abin da Allah zai yi kowa zai iya yi domin magana ce za su cikin alkur'ani wasu su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lasta mursala mutum manzanci manzo Allah su suka yi amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi rantsuwa idan zai musu martani ya yi musu raji ya tabbatar da abin da suke musu sai ce ya fiyin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin sai Allah tabaraka wataala ya yi rantsuwa ya fi wal qur'anil hakim innaka lamil mursalin Allah tabaraka wataala ya ce sun ce ba manzo kake ba to innaka lamil mursalin Allah tabaraka wataala ya ce haqiqa mun yi wahayi gare ka inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'd Allah tabaraka wataala lokacin da kafirai suka yi musu manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wataala ya mai da martani da kansa subhanahu wa ta'ala akan cewa lallai shine yayi wahayi ga manzo Allah sallallahu ta'ala sallam kamar yadda yayi wahayi ga annabi Nuhu da annabawa duk gabaki ɗaya Allah da yayi wahayi ga annabi Nuhu da sauran annabawa shi yayi wahayi ga sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam haka na idan suka ce ma annabi sallallahu ta'ala sallam mai dagogon hankali ne wai ma'ana wanda bai da cikakken hankali ne kaga wannan wulakanci to Allah tabaraka wa ta'ala shi ke mai da martani da kan Allah bai tsako mi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya rasulullah sai Allah ya rantsa yace nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya rasulullahi ba ma hukaci kake ba don kana bayyana da ni'imar da Allah tabaraka wata'ala yayi maka ta manzanci da alqur'ani haka nan idan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace sai Allah tabaraka wata'ala ya rantsuwa in zai mai da martani sai ce wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum ma hawa sai Allah tabaraka wata'ala ya rantsuwa da wan najmi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum ma hawa ai sahibukum manzon da aka aiko muku ma dalla tun da yake bai taɓa aikin bata tun da yake bai taɓa wani aiki mai kama da bata ba kuma wa ma gawa bai taɓa wani aiki mai kama da halaka ba haka Allah tabaraka wa ta'ala dan ya koyar da mu difadi ba da kariya da martab ga martaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ka race shi ba da kariya ga martaban manzo Allah sallallahu ta'ala sallam duk wanda ya dauke ko da da harfi ɗaya ne ko da da baiti ɗaya ne ko da da kalma ɗaya ne to ko yi da Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya dauki wannan matsayin na difa'i ga sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan kuma abin da zai tabbatar mana da sahun farko na musulmi su ne sahabbai an koyar da su in an taɓa martaban manzo Allah ba sassabci ba sasanci ba a sasantawa a koma gehe a sharori to an sasanta an yafe ba ya biya ba sasantawa haka Allah ya koyar da sahabbai kuma sun iya abin da ke tabbatar mana da haka lallai akan ba da kariya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun yi laye da rayuwarsu sai dai rayuwarsu ta kare yanzu yanzu su fi lahira don ba da kariya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana kamar yadda malaman sira suka kawo irin su Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin istiab watan qissat mu'adha mu'adh ibn Amr ibn al-Jamud da kuma mu'awwid ibn Afra su ne suna yan shekara goma sha shidda yan shekara goma sha shidda ne amma da aka haɗu a Badar sun samu da kyat an musu izini sun tafiya cikin Badar sai suna tambayar Abdurrahman ibn Auf cewa ina Abu Jahal yake suna tambayar ina Abu Jahal yake sai yace yaro me kake nema da Abu Jahal sai yace mun ji labarin an ce yana zagin manzo Allah dan shekara goma sha shida yace mun ji labarin an ce yana zagin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka in ko mu ko shi haka mu'azu ibn abdul jamuh yace ko ni ko shi in na haɗu da shi yace la na jautu bin naja in dai ya tsira to ni na halaka in abu jahal ya tsira to ni na halaka haka mu'azu yace ina ɗan shekara goma sha shida sai sai abdurrahman ibn awf sai girgiza kai ya ga abin ya ba shi mamaki ɗan shekara goma sha shida da hamaka wajen kariya da kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai a hagun shi kuma sai ji ɗaya ya kirgine shi shi ma duk ɗan sau'in juna ne shi kuma watan mu'awwid ibn afra shi kuma mu'awwid ibn afra sai yake tambaya ina abu jahal yake yace abu jahal kike tambaya yaro kai ma yace to menene kake nema ga abu jahal yace abin da nake nema ga abu jahal mun ji an ce yana zagin manzo mun ji an ce na ba haka bai Abu Jahal ya zagi manzo Allah su suna Madina amma Abu Jahal yana Makka labari na kawowa yana zagin manzo Allah suka ce ko su ko shi Abdurrahman bin Auf ya yi mamaki yace to ba ku ne ya'yana in na haɗu da Abu Jahal zan zan nuna muku shi su ba su Abu Jahal ana nan ko Abdurrahman bin Auf sai yace sai na ga Abu Jahal ina ganin Abu Jahl sai na ce to ga mutumin kunan da kuke nema ga mutumin kunan da kuke nema take suka kai mai tura kowanne da makami ne wanga ya tsara ta nan wanga ya tsara ta nan sai ga sun saukar da Abu Jahl kasa da kan doki take suka tsare kan Abu Jahl saboda mi saboda yana zagin manzo Allah kuma labari ne aka faɗa musu amma take sai suka kashe shi suka suka tafi a guje wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da suka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana so yin manzo Allah bushara cewa ya kashe Abu Jahal kowa ce ni na kashe shi kowa ce ni na kashe shi manzo Allah ce ku tsaya ba ban rigima bane kawo ta kobin ka in gani manzo Allah ya ga ta kobin watan mu'awwid ibn afra yace to kai kuma kawo naka mu'awwid ibn amr bin jamu shi ma manzo Allah ya ji ba ta kobin shi yace kila kuma ka tsaro duk kuma ko kashe shi ka ji irin bajintar da sadaukai matasa waɗanda suke ƙasa da shekara ashirin saboda ba su yadda da a taɓa girma da martaba manzan da ba su shi aka yi dace samarin musulunci su kasance balle samarin ɗariƙa su da maka aka tambayance su samarin ɗariƙa sun tashi cikin kishin manzan sun tashi cikin ba da kariya in dai saboda manzan da sai dai rayuwar arasata ba ta da daɗi ba ta da garki ba ta da tsada in dai an wulakanta darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaji abinda waɗannan matasa suka nuna haka Abdullah ibn Unayf dan mu san cewa nuna kishi ga martaba ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan gadadde ne cikin kan sahabbai Abdullah ibn Unayf shi ma wata rana Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wane ne zai isan man daga yaman maganin Khalid al-Khudri Khalid al-Khudri yana Makka amma yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da waƙoƙi da miyagun maganganu ai kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake ga abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne zai san man gare shi sai kai Abdullah ibn Layth bai taɓa ganin sabbin kudari ba sai sai zo ce ga ni ya Rasulullah na isan maka shi duk fa girman kadarin da ke ciki ba ruwan shi kuma bai san sabbin kudari ba sai da ya tambaya ce to sai an man kwatance shi in za ta yi maka aiman kwatanci shi ya ka ce duk mutumin da in ka gan shi saboda wani kwarjini da girma da yake da shi da sadaukar za sai ka ji gaban ka ya faɗi ya ce shi ne ya ce shi ne shi kenan to ya gane ya gane ka ga bai ce a haɗa ni da wani ba bai ce a kai wanga al'amari yana da nauyi ba sai dai mu kai mu biyu a'a ya ce ya rasulullahi na isa mafi misali kai aka bashi shi yana zuwa ya gane shi ya lallaba ya saba da shi tsawon sati guda har ya samu ka aita da shi ya samu ka aita da shi ya tsare kai shi ya tsare da shi ya baza musu madina ko da yake zuwa madina maza Allah ya tarbe shi an sanar da shi an yi wahayi an sanar da shi cewa lallai ya tsare aikin nan ya yi maganin mai cutar da Allah da maza Allah domin tsarin kudin yana cutar da Allah ne da maza Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka take kai yana mazala na haduwa da shi ya rungume shi ya ce yanzu an min bushara cewa lallai lallai ka iskatka yi mazalla wato kyautar da ya bashi irin a ce kyautar girmamawa ta ƙasa irin award irin national award din nan da ake bawa irin GCON ko CON ko wane shi mazalla sandar shi ya bashi yace karbi sandan nan a arifuka biha yawmal qiyamah da ita in gane ka da ita ranar tashi alkiyama ta ji kyautar da maza Allah ya bashi da maza Allah ya bashi wannan kyautar yana rike da wannan sanda hawa fatin shi dab da fatin shi yace in ya rasu a ruhi shi da sandan domin ya tafi ma Allah cewa sojan manzo Allah ne ita alama kai ita alama sojan shi cewa sojan manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka kuma rufe shi cikin likafani aka rufe shi cikin likafani shi da ita haka rutun mas'ud hadisin rutun mas'ud abin da yake karantar da mu irin kishin sahabbai ba su yadda a kan martaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da rutun mas'ud ya taho za a yi sulhu hudaybiya ya taho wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda ya fara maganganu suka fara gudana tsakanin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya miƙa hannun shi zai shafa gemu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai kamar ya ba annabi hakuri sai kawai daga sahabbai wani zara takobi ya aza kan hannun shi ko hannun shi haka yace wallahi ka sake miƙa hannunka zuwa ga gemu manzo Allah sai dai wani hannun ba wanda ba gemu annabi ba yace wallahi in ka sake miƙa hannunka zuwa gemu annabi sai dai wani hannun ba wanda ba ya daga ce kuma dan uwan shi ne na jini ba ya daga ce yace wannan wane ne cikin jama'ar ka manzo Allah ya ce wannan shine mugira tun shuba in baka gane shi mugira tun shuba ne kuma dan uwan shi ne amma abin da yasa saboda ya garan nan ba sani ba sabo in dai game da manzo Allah ne ba sani ba sabo mugira tun shuba to haka sahabbai suka nuna haka waɗanda suka zo bayan su suka nuna dan haka nace bayani ko kuma tsayin daka akan kariya dangane da martaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan gadaje ne sun rika kan sahabbai Allah tabaraka wa ta'ala da shi ya fara sahabbai suka koya suka iya waɗanda suka zo bayan su suka koya suka iya har ila yau mina haza duk wanda Allah ya sa sa'idi ne lallai za ka ga yana da kishi a cikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk wanda Allah ya sa sa'idi ne zai zama mai kishi ga jaribin sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam adiba fa ba wata mukunyin magana ba ce ni hannu bai ya shafa gemu annabi sallallahu alaihi wasallam ko al'adar su laraba ba wani abu bane amma su suna ganin yin haka wulakanci ne da yin kasa da martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za su yarda ba don haka ko da ya koma yana cewa jitu kisra fi mulki wa wa qaisar wa najashi fi mulki ma ra'aytu malikan qattu fi qaumi ka muhammadin fi ashabihi sai tun da nake ban taɓa ganin na je fadodi da yawa kisra kaisar da rum da sauransu da habasha don na je amma ban taɓa ganin inda ake girma ba saraki kamar yadda sahabba annabi ke girma shi ba suke ba shi kariya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka kamar yadda muhadara take da bangarori na farko dai na ce akwai bayani akan afdaliyyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama nuna girma da fifikon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan dukkan halitta Allah da baki da domin wannan ya zama mana tasliya tasliya ce domin a duk lokacin da aka ambaci aka taba daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da wasu ayoyin su zama tasliya idan aka wulakanta daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ai ba wai ka garan maka ba waɗannan da ke maka kaza ai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ga rasulullahi sai dan ka zama rahama ga tarihi duka duk abin da ba Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bibita shi da zama wa rahama ga wannan abin ba wai kafiran makka ba waɗannan yan cikin cokali duk abin da ba Allah ba mutum dan adam aljin mala'ika dabbobi kwarin ƙasa duwatsu kirkire itace ganyaye komi ne ne wato komi ne ne maza Allah rahama ne gare shi domin ni zai yi zama tasliya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da kafirai munafikai suka ce wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man habbani faqad habba Allah wa man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya so ni ya so Allah kuma wannan magana haka take duk wanda ya manta a yi manzo Allah ya ma Allah ta sai munafikai suka koma geye suna kuskus suna cewa qad qama hadha rajul shirka wal ya'budu billah wal ya'budu billah suka yi mugunyin magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka da rabbi gare su kuma ya yi tasliya ga manzo Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yuqir rasul faqad qada Allah duk wanda ta wannan darajar manzo Allah ya kai ga in an yi masa da'a Allah sai da'a kuma da'a Allah ba ta ce ka sai amma manzo Allah da'a ko manzo Allah ne ya kai ga in an bi shi kai tsaye Allah kai ba a taba bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce an kauce hanya ko an kace hanya ba sai dai in ba manzo Allah aka yi ba in dai manzo Allah aka bi lalle tabbas Allah aka bi domin manzo Allah ke da garanti manzo Allah shi ke da wato shaida ilahiya na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha leban sa na kasa da na sama bai taɓa buɗewa ba wani lafazi na son zuciya to saboda ba son zuciya tare da manzo Allah duk abin da ya faɗi wahayi ne daga Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce don haka duk abin da manzo Allah ya faɗa za a yi aiki da shi duk abin da ya umarni za a yi aiki da shi duk abin da ya hana za a halu duk abin da ya faɗa za a yi koyi da shi dukan saboda ma ne wannan hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da haka annabi alaihi salatu wassalam da ijma'in dukkan al'umma gaba gida shine afdalul fadilina min kulli jinsin واترك الله فما هو الاستثناء جزت قدرا فما امامك خلق فوقك الله والبرايا معه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما في في ما في في كاكا نكون جنسي duk wani jinsi na zababbu ana maganin mala'iku ne to maza Allah shi ne mafifici cikin jinsi mala'iku a cikin annabawa ne maza Allah shi ne mafifici a cikin annabawa a cikin manzanni ne maza Allah shi ne mafifici a cikin manzanni kai dukkan wani jinsi na maɗaukaka maza Allah sallallahu alaihi shi ne mafifici a cikin su kuma babu istisnai ba a cewa bandawa ne banda annabi wane to wannan annabi wane Allah bai shi ba wanda za a toge a ce a ce banda shi mazalar zalar bai ji shi ba babu shi annaba ba kenan balle waɗanda ba su kai annaba ba annaba ba kenan balle waɗanda ba su kai annaba ba saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine mafificin mafifita ga barke da a shi husu da hali yace yusta qadran duk abin da ake kira girma da alƙadari ya rasulullah ya kawo ce shi fama amamaka khalqun babu halitta gabanka ya rasulullah in dai sunan da halitta ba ba halitti ba babu wata gabanka ya rasulullah fawqaka allah wal barayahu in dai magana girma da daukaka da daraja Allah ne kadai sama da kai ya rasulullah dukkan wanda ba Allah ba sune baraya halitta ubangiji wara suna bayan bayan annabi sallallahu ta'ala sallam kuma ba ba irin wannan tadabba ko ta zozoro ba irin ta ba baya wadda take da tazara wadda ko hange ko shaƙa ko ƙura ta girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sauran halitta ba su kamo ba ba su shaƙo ba ba su gani ba alaihi salatu wassalam wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fara tabbatar da manzo Allah shine mafificin mafifita a cikin alqur'ani subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa tilka rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd wancanan kaman zanni mun fifita sashen su akan sashi tilka rusulu faddalla ba'dhum ala ba'd wancanan kaman zanni mun fifita sashen su akan sashi ولقد فضلنا بعض الذين على بعض hakika Allah tabaraka wa ta'ala ce mun fifita sashen annabawa akan sashi da malaman tafsiri suka taro kamar da Imam Al-Qadi ya da kawo a cikin ashifa bi ta'arifi huquqil Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana bayani akan maganganun malamai yace al-Imam Al-Tabari Sheikh al-Mufassirin ya kawo watan riwaya takan Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq yana cewa ba'd an-nabiyyin din nan yace huwa muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba'd an-nabiyyin nan shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tilka ar-rusul faddalla ba'dahum ala ba'din nan ma yace wasu daga malaman tafsiri sun tafi akan cewa watan ba'dar tilka ar-rusul faddalla ba'dahum ba'dahum din suka ce muhammadun sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka la warfa ba'dahum darajat Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita sashen annaba da darajoji aka ce ba a bahun din nan shi ma anan aka ce sai inna maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam tare da akwai wasu farfarori da yawa amma daga malaman tafsiri akwai wanda suka tafi akan ba a bahun din nan da tilka rasul fadalla ba a bahun wanda kan fadalla ba'dan nabiyina cewa ba'dan nabiyina din nan shi ma sayyiduna ne wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga tun daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da fifikon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akan dukkan halitta wannan shine abinda ka'ida ta musulunci take dukkan musulmi dole dole imanin afdaliyyar manzo Allah akan dukkan halitta wajibi ne ba magana garin dama ba ko ra'ayi ko fahimta sai na gane ko kuma sai an bani hujjoji abu ne wanda yake dole dole dole da duk wanda ya imani da Allah ya yarda da cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine mafificin mafifita ga baki da domin fada ce ta Allah yana musa yana musa cewa bai yarda ba ko na tabba ba ko na inda inda cewa manzo Allah shine mafificin mafifita yanzu yanzu ya yarda domin ya karyata Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karyata abin da dukkan al'umma musulmi su faru a kai ijma'in al'umma ne ga baki da ijma'in al'umma ne baki da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi bici mafi bici na farko dai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine Allah ya bibita shi da kasancewa manzon farko a halittar Allah shine wanda Allah ya fara nadawa kafin dukkan annabawa ga baki da manzo Allah Allah ya fara nadawa don haka ya zamo wato shine farkon annabawa kuma shine karshen annabawa don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin alƙur'ani kuma wannan hadisi ne wanda aka rubuta daga Abu Huraira wanda Ibn Abi Hatim al-Razi ya roke shi hadisi ta kan Abu Huraira radiyallahu anhu na yace hakika ya ji Allah sallallahu alaihi yana faɗa da dai faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ne yake cewa idan qamna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa qamna minhum mithaqan ghaliza Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tuna lokacin da muka rike alƙawalin annabawa farko dai ce wa minka ana jin tsakanin manzala da annabi nuhu shekaru dubai tsakanin manzala da annabi musa shekaru dubai tsakanin manzala da annabi isa shekaru dubai tsakanin manzala da annabi ibrahim shekaru dubai tsakanin manzala da annabi isa shekaru ɗaruruwa amma tare da haka sai Allah fara da manzala sai ce wa minka sannan yace wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza to daidai nan abu hurairah yace sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'th abin da yasa Allah ya fara da ni ni ne farkon annabawa a halitta kuma ni ne karshen annabawa a haihuwa ni ne farkon annabawa a halitta ni ne karshen annabawa a haihuwa سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan fifikon maza Allah ne alaihi salatu wa salam Allah ya fifita maza Allah akan cewa babu wani annabi da Allah zai aiko sai sun yi yarjejeniya tsakanin shi da Allah ka yadda da idan annabi Muhammad ya same ka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za ka imani da shi ka bi shi ka zama cikin mataimakansa sai annabi ya ce ya yi sannan a naɗa shi annabta haka alƙur'ani ya karanta wannan fifi kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ya taɓa ƙuri amma alƙawari in ba manzo Allah ba a riƙe alƙawarin annabawa a kan shi sai manzo Allah za ka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza qala Allahu mithaqa an-nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah tabaraka wa ta'ala yace kowane annabi sai mai wannan alƙawari da shi ka yadda idan annabin ƙarshen zamani annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo ya same ka zaka aji abin da kake tare da shi kai imani da shi ka bi shi ka zama cikin mataimakansa sai ya ce ya yadda shi sahabin manzo Allah ai kaga wannan abun su ne sifofin da suka tabbatar da su ma imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da bin shi zama cikin mataimakansa shi ne sifofin sahabbai ko to kowane annabi sai ya yarda da cewa shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya zama sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya nada shi annabta haka Abdullah ibn Abbas ya ce babu annabi da ba a yi wannan alƙawari tsakanin sa da Allah ba tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Isa alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fifikon sa shi ne wanda Allah ya koma duk duniya gaba ke daya ba a taba yi kuma duniya manzo guda ba dukkan annabawa da suke zuwa a banu isra'ila su ita ce kabilar ta fi kowa yawan annabawa an ce yawanci rabin annabawa gaba ke da duk banu isra'ila suke amma a zamani ɗaya sai a haɗa annabawa birje kowane gari da nasu kowane gari da nasu kowane zamani kowane yanki da nasu kowane gari da nasu a iya cewa kamar nan gusau annabi da aka aiko musu iya kashe gusau manzanci shi bai wuce bai sai ko ƙaura ko tsankwado ko rigar haka annaba su kamar alkalai a zamanin banu isra'ila ko da annabi sai da Allah ya ce ya aiko shi mutanen sa inna arsalna nuhan ila qaumi wa ila ad akahum huda wa ila samud akahum salih wa ila madyan akahum shu'aiba wa wa lutan in qala li qaumihi haka dai kowane annabi annabi Musa Allah ya aiko shi zuwa ga Fir'auna da banu Isra'ila kowane annabi ne sai ka ji Allah ya aiko shi ma dai garin ko kabilan shi ko yankin da ya fito ko kuma watan abidansa ko yankin da ya fito amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce aiko shi ga Larabawa kadai ba bai ce aiko shi ga jaziratul Arab kadai ba bai ce aiko shi ga gabas ta tsakiya ba sharqul awsat middle east ba ce aiko shi middle east kawai ba ba ta aiko shi yankin asiya ba kawai ba ta aiko shi ga yankin jirgin fata ba ko bakan fata ko gabacin duniya ko yammacin duniya sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira ban aiko ka ya rasulullah sai dan ka zan manzo na dukkan mutane ga baki daya gabacin duniya yammacin duniya farar fata da bakan fata da ko ina da ko ina Allah tabaraka wa ta'ala haka ya fifi ta manzo Allah صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام yana daga fifikonsa Allah bai yadda da musulunci mai musulunci ba sai ya haɗu da manzo Allah Allah bai yadda da musulunci mai musulunci ba sai ya haɗu da manzo Allah in kafiri zai shekara ɗari yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah yana cewa bai so sai an haɗa da Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam maza Allah ke da wannan girma bibi la ilaha illallah ita ce koko tauhidi to Allah ya ce wannan tauhidin bai karba ba sai an hada mai da Muhammadur Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam maza Allah ke nan sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Allah ce bai yadda da musulunci mai musulunci ba sai ya hada da maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga ba a shiga musulunci sai da Muhammadur Rasulullahi ba a kiran sallah sai da Muhammadu Rasulullahi tare da annabi Nuhu Rasulullahi annabi Musa Rasulullahi annabi Ibrahim Rasulullahi annabi Isa Rasulullahi ni wa'annan annabi wa'annan manzanni wato Rasulullahi ne amma Allah bai yarda da a dauko wani ya tsaya wannan wurin ba sai Muhammadu Rasulullahi yana daga fifikon maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda maza Allah yake cewa daren da aka isra'i da shi abinda ya gani a sammai abinda Allah ya kawata sammai saboda za a yi babban bako babban bako babban shugaba zai kai ziyara aiki a malakutu samawa zai kai ziyara aiki al'alamu ulwi sai sama ta ɗaukawa ana tunanin kawar ta irin bala sai ko irin tutocin nan ne irin na tutar Najeriya wani wani da girin da sauransu a'a abinda sama ta ɗaukawa da shi a ran da za a yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai Muhammadu Rasulullahi Muhammadu Rasulullahi duk inda aka diba abin da yake rubuce Muhammadu Rasulullahi alama cewa sammai za su yi babban ba babban ba ko shugaban shugabanni a halitta Allah wanda babu irin shi shi ne ran da ya barkunce sammai don haka aka kawace sammai da Muhammadu Rasulullahi annabi alaihi salatu wassalam yana daga fifikonsa kamar yadda sai na murnu sassani ya rubaita yace lokacin da annabi adamu ya aikata abin da ya aikata na cikin itaciya sai ya rika kamun kafa da girma na da daraja ta a wajen Allah Allah ta baraka ta ala ce kai fa arabta muhammadin wa lam akhluqu ya kasan muhammadu da ba halitta ba shari'a shi ba sai ce lamma kalaka ni biye dika wa nafata bi min ru'ika rafa'tu ra'si fara'aytu ala qawa'im al-arsh maktuban la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi adam ya ce ya ubangiji lokacin da ka halicce ni da ikonka ka buta min rai in daga kai farkon abin da na fara gani a bakin jama'a al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sanan yace sanan na san ba wanda zaka raba sunanka da nashi falam tudib ila ismika illa ahabba khalqi ilay ba wanda zaka raba sunanka da nashi sai wanda ka fi so a halittarka kaga manzo Allah shi Allah ya fi so a halittar shikka in dai halitta su wata halitta to Allah manzan Allah ya fi cikin wannan halitta da baki da kuma Allah ya tabbatar ma annabi Adamu ya sa hannu cewa haka yi tunanin annabi Adamu haka yi nazarin annabi Adamu haka yi cewa lalle manzan Allah Allah ya fi su sai Allah ya ce sadaqata ya Adamu innahu la ahabbul khalqi ilayya lalle kai kai gaskiya kai Adamu wallahi shi ne fi so a halitta ta ka fad'uni bi haqqihi fa inni qad ghafartu laka kai ta roƙona da haƙƙinsa haƙiƙa na gafarta maka sai Allah tabaraka wata'ala ce bari in faɗa in bari in faɗa ma wani abu ma da baka sani ba Adam walau la Muhammadun ma khalaqatuka ba dan annabi Muhammadu maza Allah ke da walau la ba dan sa ba duk da mun samu ba dan mu ne Adam to ba wannan ma ce ba dan manzo Allah ba da bai samu ba kenan da ba dan mu ba dan Adam da bai samu ba kuma dan Adam ya fi komai girma a halitta Allah da ya fi komi girma a lissa Allah don haka in aka ce Allah da baraka wata da ya yi duniya da lafiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana haka take daren ba da wani magana cikin jinawa domin wanda ya fi girma ya fi duniya girma shi da annabi Adam to Allah ce ba dan manzon Allah ba da ya halice shi wala wala Muhammadin ma falatu ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ke da wannan dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da wata irin ganawa ita ce Isra'i da Mi'raji wanda aka yi da manzo Allah sallallahu don Allah ya nuna fifikon manzo Allah ta dukkan annaba Allah ya gana da annabi Musa a turu Sina ya gana da annabi Yunus yana cikin cikin kifi duka Allah ya gana da su Allah ya gana da annabawa daban-daban a cikin yanayi daban-daban annabi annabi Musa alaihi salam gana wasu tsakanin da Allah surori yawan alqur'ani sun faɗa mana ga yadda ganawar ta kasance ya fito daga maryana yana tare da iyalinsa suna jin ɗari tana da juna biyu sai ya hango wuta yana hango wuta sai ce bari in je wajen wutar na samu abin da za mu ji domin kuma in gano labarin hanya to yana zuwa a ce Allah tabaraka wa ta'ala ne zai gana da shi ba wuta bace sai da ya taho Allah tabaraka wa ta'ala ce inni ana Allah inni ana Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala ce shi da dare annabi Musa ne ne ga Allah sun yi magana da Allah amma ne ne ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za ka ganni ba lan tarani ba za ka ganni ba Allah bai ce ba a gani na sai da kai ne ba ka gani na domin akwai mai gani yana nan tare afdalul fadili ne kenan sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana nan don haka sai ce lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in taqarraba makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى فرقا الله لا تجلي جزوت الناس sai dutse ya lallake annabi Musa faɗi magashiya alaihi salatu wassalam ta ji gana wa annabi Musa da ta yadda ta kana haka annabi Musa sai da fada cikin ruwa kifi ya haɗe shi wannan kifin wani kifi ya haɗe shi da kuma ta karkashin ruwa sannan ya yi munajati da Allah muka ji yana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ganawarsa babu abin da ke cikin sa sai kafaita domin a tabbatar da abdul fadili ne kenan shi ne mafi fici mafi fita sai da Allah tabaraka ta'ala ya ko da babban mala'ika shugaban mala'iku ar-ruhu shi ne mala'ika jibril tare da babban abin hawa abin hawan nan shine buraka mai ban mamaki aka tare manzo Allah yana bacci a daidai gindin Kaaba ko a ɗakin Ummu Hani nan take malaika Jibril ya ce ubangiji ke son ku gana a cikin daren nan kuma da Allah ya so fa sai ya gana da manzo Allah sallallahu a nan inda yake kwance sai Allah ya gana da shi annabi Musa ba turu sai ya gana da shi annabi Yusuf ba cikin ciki ya gana da shi shakar da ruwa kake ne ana so sai gana da manzo Allah a gindin Ka'aba amma saboda Allah ya godi girman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da bibikon shi sai da aka kawo buraka burakan nan tun daga wajen hawan da Annabi zai yi kanta aka rika karanta da darussa buraka sai tana toma kamar tana ba ta so Annabi ya hau malaika jibril ya katsar burakan tsawa yace buraka abi muhammadin tafaru hada ko baki san wanda kike wannan ba ko baka san wanda kike wannan ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yace to buraka ka sani ma rake baka ahadun qattu akramu min muhammadin babu wata halittar da za ta hau ko ta taba hawa wadda ta kai girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta hau ko ta ko ta taba hawanka farfar da arakan take sai gumi ya kare ma burakan yadda ka san gumi na kare ma mutum haka wannan dabbar gumi ya kare mata saboda tsananin kwarge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hau sai tafiya ta lota habbatul miqdad abin da ya faru ya faru akan hanya har an kai baitul miqdad baitul miqdad Allah ya tara annabawa ya ya gana da su yayi musu sallah yayi musu limanci daga nan tafiya ta lota sai sama mi'raj kenan aka wuce ta matana aka wuce ta biyu aka wuce ta uku har aka kai ta bakwai aka wuce ta sama ta bakwai aka kai sidrar muntaha anan mala'ika jibrilu ya tsaya da mala'ika jibrilu ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan masoyi zai bar masoyinsa yace ai iyaka ta nan yace ai da zan wuce nan da da na bace na halaka cikin hakkin zati ubangiji tabaraka wa ta'ala kaza abin da yake ita ma bin ila lahu maqamun ma'lum ko yana da ila kai ne ina da duk wahayi da nake karba daga nan nake karba kai ma duk sakon da zai isar ga hadara nan nake isar da shi amma mazallar ta tallafi ana ganin mala'ika jibril ya maka zagi ne don bai san hanya ba to ai kamata isra'i ya tsaya na ko isra'i ya tsaya na amma bai tsaya ba fa kare shi kullu mujmajuna muzahiri wala fadimin illa tasanna lahu bihi ka ji abin da shi Ibrahim ke faɗa a wannan babban mu'jiza a wannan babban khususiyya a wannan babban afdaliyya maza Allah ya nota ya ta ke ta hujibai ya ta ko ke ta hujibai duna muzahirin zai guguriyo da kowa to haka in ka yi maganar guguriyo maganar kafirai da ka ji ana wai kaza wai kaza an yi guguriyo ko an yi kaza an yi kaza maganar kafirai shehu ya warka da wuya ce duna muzahir ba wani mai gogoriyo da maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan matsayi fa fara shi kullu hujjatu na muzahir wa la qalil illa tasanna lahu li hayya kai fa sara sirru sara li sirru li sirri wahdahu wa ma tamma illa al haqq wa sirru la hud fa ayna kumiza wa ayna kalimuhu wa ayna alladhi la jamu sirru wal hud ila ganawar kaji manzo Allah shi wa yana fadi titi kwat manzo Allah akan annabi Musa fifikon ganawan mazala akan ganawan annabi Musa fifikon ganawan mazala akan ganawan annabi Yunusa alaihi salatu wassalam zaka yi wa aina tuwa yanzu in ana magana wannan ganawa da Allah ya yi da manzon Allah sai da aka kai mustawan ma hallahu basharun qalbu mustawan inda ba kasa ba sama ba gefe ba dama ba hagu ba sama ba kasa yana cewa qablu qablin wa ba'du ba'din tawaru fawqu fawqin wa tahtu tahtin ladayhi qablu qablin wa ba'du ba'din tawaru wara Allah la bikaydin wa hasri la makanun yahwihi la anahu kaji yadda Allah yadda maza Allah ya gana da Allah ya gana da Allah cikin cikin kamala kuma ba a ce fahtar la'ana alayka ba shi nan da bai lalai muqaddasi da wa amma sai kana Musa alaihi salam a wani muqaddasi ne ba amma Allah ya ce fahtar la'ana alayka innaka bai lalai muqaddasi da wa amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam wada sabila alaihi al-musharrafati al-busha da takalminsa masu aiki din nan ya taka shimfiɗa al'arshi صلوات الله وسلامه عليه إلى على لا من شاء الله تفتك سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنافة دلا دون كيف فإنه تقف عن هذه الجبروت فقال يا سامو كسنشي يا سامو مطينا ثم جنافة دلا يا كسنشي يا كسن كسنشي كما كسنشي ذنوب استفاده لا ذنوب مكانه ba wai kusanci ne na tazara ba tsakaninsa da Allah a'a wanda Allah ya ɗauke daga barin muhalli a kusanci ne na zaɓi Allah ya zaɓi manzon Allah ya ƙara zaɓe shi ya zaɓe shi ya ƙara zaɓensa ya yi asiri da shi wanda har yanzu babu wanda ya san mene ne ya gudana tsakanin Allah da manzon Allah don a san girma da darajar manzon Allah duk abin da ya gudana na gana wa annabi Musa da Allah a tsuru zina sai da Allah ya bayani shi in kana so ji ba suratul Baha ka gani daga farko har ƙarshe sai Allah bayan kawai amma manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya sha kudu zai ce fa auha ila abdihi ma auha Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi abin da ya wahayi ga bawansa wannan duk abin da yake nuna mana fifikon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan dukkan wata annabawa fifikon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan dukkan annabawa kuma wannan bibiko in mun tsaya muna bayanin shi shi kadai an lantar wallahi lokaci da isa amma da aka ce wannan tasliya ce mu ji cewa Allah bai ba mazalla da cewa ana akramul awwalin wal akhirin wal fakhar ni ne mafi girman na farko ni ne girman ni ne mafi girman na karshe mafi girman na farko mafi girman na karshe na farkon nan annabawa mursalai mala'iku duk suna ciki na ƙarshe dukkan auliya suna ciki maza Allah shine mafi fice mafi fita ga baki da za ka yi cewa ana akramul awwalina wal akhirina ni ne mafi girman na farko kuma ni ne mafi girman na ƙarshe sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka wannan ita ce tarbiyyar musulunci duk wanda yake da'awar musulunci a tsare shi kan wannan tarbiyyar cewa maza Allah sallallahu ta'ala sallam shine mafi girman na farko kuma shine mafi girman na karshe wannan shine abin da za a samu musulmi amma a ce wai an samu wani mai intisabi da dariƙa mai da'awar ƙaryar intisabi da dariƙa a lokacin da ya aikata aikin kafirci kuma ake magana intisabi da shehu wani shehu kenan wani shehu kenan kaga kenan mu ya ma ba a yi tambaya wai wani ma shehu Ibrahim ne tana wani shehu ibrahim ne yake nufi ba shehu ibrahim namu ba mamuni shehu ibrahim namu kari abin da yake faɗi kuma za mu ji insha Allah da maganganun shehu kamar da shugaba mai girma a sa'id malam mustafa jiya ya ce mu waɗannan kafirai waɗannan miyagu a kotun shehu za mu kai su kuma an kai su kotun shehu an ji hukuncin da kotun shehu ta yi musu kuma da hujjoji daga shehu ibrahim radiyallahu ta'ala cewa shehu ya barra daga waɗannan kafirai shehu ya barra daga dukkan wanda ke darajar mazalla gani gani bai kai ga lambar zaba ba cikin zuciyar shi yana ma darajar mazalla gani gani shehu ya barra daga gare shi balle wanda zai buɗe baki ya faɗi kalma ta kafirci domin faɗa wa mazalla mugun ya kalma kafirci ne Allah kuma ya tsine ma masu wani Allah ya tsine ma masu wani a sarmasu ina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka wajibi ne mu faɗa musu irin abin da annabi ibrahim yake faɗa cewa inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda lalle duk wanda ke faɗa maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wallahi ba mu bashi mun yi bara'a da gare shi kuma wannan bara'a wajibi ce ko ba cikin zuciya ake yin ta ba da Allah tabaraka ta'ala da manzo Allah za su yi bara daga mushrikai sai da aka ce a bari sai an haɗu a haji duk duniya ta haɗu ana aka yi bara'a kake nan bara'a ba kuma yin ake ba haka wajibi ne sai an fito an yi bara'a daga duk waɗanda suke miyagu kafirai masu gaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam miyagu maganganu wajibi ne a yi bara'a daga gare su kuma wajibi ne mu faɗa musu da ta Allah tabaraka wa ta'ala kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum wajibi ne mu faɗa musu ci a yanzu Allah ne abin wasa haka sun dai gama wasa da Allah sun ce lam yalid wa lam yulad kuma wannan lam yalid wa lam yulad sifa ce da Allah sifa ce da Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda bai da farko bai da karshe ba ya da shi ba bai ya ba subhanahu wa ta'ala amma suka ji shi Ibrahim inda aka haife shi watan miladi annabi Isa watan dubu da ɗari tara cikin yin wafati dubu da ɗari tara da da saba'in da biyar na tun saba'in ba shubram yau kuma ya bai ya zama da saba'in da biyar amma kuma shi ya tafi wata shi ne ne Allah ya bada kafin don Allah ji wasa da ayoyin Allah kul abillahi to an gama wannan sannan ai wasa da ayoyin Allah duk wanda ya ce lalle da ai kaga wasa da ayoyin Allah to sannan kuma an komo wa rasulihi kuntum tastahdidun manzo Allah kuma yanzu shine abin izini abin wasa cewa za a tattaka ko za a yi wani abu mai muni wanda bai ma faruwa ba da duk wato kunnuwa ba su son jin irin waɗannan yabu maganganu za ka Allah ta wa ta'ala ce kad kafartum ba'da imanikum wallahi kun kafirce ko da in ku mu'mine ne masu imani daga yin izgili ga Allah daga yin izgili ga Allah daga yin izgili ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam karkafarsu ba da imani za ka sai mun nana ta musu mun maimaita musu wannan cewa inna bura'u minkum mun barraba mu ba kuma mun kafirce da irin mugunyan matafiyar ku ta gaya ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko yin magana wanda ba matafiyar shehu bace matafiyar shehu girmamawa da koyar da duniya ga yadda ya dace girmama ba wallahi da ba kowa shehu Ibrahim kadai ya isa karantar da al'umma girman manzo ayyukan shehu da maganganun shehu kadai sun isa karantar da duniya a sanya manzo Allah ya girma a wajen Allah ya kuma haƙƙin manzo Allah ga halitta Allah ya ya dace a kiyaye martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu misali ne a cikin wannan fage saboda wajibi ne mubarranta daga waɗannan miyagu kamar yadda nace shi Ibrahim radiyallahu ta'ala na manhajin sa gabaki ɗaya karare ya fara na bayyana za ka yi cewa manhajin sabili wa bi hulli man ittala tafarki na karare yake ga wanda yake ga wanda ya shirya ga duk wanda ya shirya tafarki na karare ya fara na bayyana don haka komi na shehu radiyallahu ta'ala anhu wa tafi kuma ga Allah wasai da ya bakuri na shi don haka in ka tashi ka tambaye kowane malam wani ko shehu wani ko littafi wani a'a je tambaye littafin shehu wa biyallahu anhu su ba su sanar da kai shehu aqidar shehu musuluncin shehu manhajin shehu matsayinsa alqur'ani da sunna matsayinsa a cikin son annabi sallallahu alaihi wasallam inda nan ya zagwaye ya kare da matsayinsa a cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da cewa babu wata halitta wadda take girmama manzo wanda shine manhajin shehu in muka fara da aqidar shehu radiyallahu ta'ala anhu tauhidi kenan za mu ji yana faɗar tauhidin sa ƙara kuma shine tauhidin ahlus sunnah tauhidin ahlus sunnah inna yana nuwahidu maulana bi ahmad al-mu'minu wa bi rusuli wal amlaki wa huwa al-muhaiminu وأشهد أن الله لا رب غيره فقد بلغ الهادي الذي أنزل الملك وأشهد أن الله لا رب غيره na farko dai na cewa muna ɗayan ta ubangijin mu da ya halicce mun tabbata ubangiji shi kada yake wahda hula sharika lahu bi ahmad al-mu'minu maza Allah kuma mun yi imani da shi domin aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da maza Allah ku ɗayanta Allah ku yi imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa bil rusuli shi wai ci gaba da rukunin imani yadda muka imani da Allah muka imani da manzo Allah kuma mun yi imani da dukkan manzannin Allah la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba mu bambanta tsakanin kai mu ware mu ce mun yadda da suwa ne ba mu yadda da suwa ne ko ko kai daga manzanni ba mu ware wajen rusul wal amlaki mun yi imani da mala'iku haka shi hukunci ce wa huwa al-muhaymin bangiji shine mai tsinkaya ayyukan bayi wa ashhadu anna allaha la rabba ghayru faqad ballagha al-hadi alladhi anzala al-malak yace na shaida cewa annan lahu ubangi da baraka wa ta'ala babu ubangiji sai shi shi kadai kuma na shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi alhaji mai shi da wanda wanda Allah yake cewa wa innaka latahdi ila siratil mustaqim to ya isar da manzanci ya isar da abin da mala'ika jibril ya kawo masa na wahayi shi alqur'ani na tabbata na shaida ballagan hali manzo Allah ya isar da manzanci abin da shi yake fara واشهد ان الله لا رب غيره فليس له كفء ببر ولا فر shehu yake cewa wallahi na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah na shaida ubangiji tabaraka ta'ala shi ne mahalicci kowa farko ce shi ne mahalicci kowa shi ne mai renon kowa ubangiji bai da kini bai da abokin tarayya a tudu ko a ruwa kaji a ƙi shehu ubangiji shi kadai ke wani wula shari'a bai da abokin tarayya واشهد ان الله لا رب غيره فقد بلغ المختار وزهد الافواه اول وري sai ce na shi da Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bai da abokin tarayya shi ne rabbu ubangiji ne renon bayi shi kadai shi ne mai halitta su mai kashe su mai ba su duk abin da suke bukata kuma na shaida al-muqtaru wannan da Allah ya zaba cikin halitta shi ka kaga shi wannan tabbatar da manzo shi ne zafafi a halitta Allah zaɓar da halitta Allah a cikin gunan annabawa sai Allah ya zaɓo manzo Allah sai zan musabu wanda haka aswa da haka duk wani mugunin magana duk wani mugun aiki ya gushe don haka kenan duk mai imani yana kallon waɗannan miyagun maganganu maganganu ne da banza wanda za a ɗauka a yi jiba da su kuma al'anci mai su duk wanda zai gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana wai da sunan shi wanda yake wani Allah isa ma amin نكرر حقا لا اله سوى الذي له الخلق والامر العظيم العظيم الممنع شيخ يقول نكرر حقا لا اله الا الله ابي كرر شيء لا اله باب ابن بوتا لجسيا سوى الذي له الخلق والامر sai wannan da halitta da umarni yake shi ne al'amarin halitta gaba gida wata ne ta gare shi ala lahu khalqu wal amr shi ne subhanahu wa ta'ala mun shaida kuma abin karrara mu ce la ilaha illallah wa la ilaha illallah wani wuri abin da shehu radiyallahu anhu yake faɗa akan aqidarsa da tauhidinsa sai ce ala fashhadu anni uhibbu muhammada wa abghadu kufranan kanari talahabu ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bal hamali sai yusabu sai ya ma duniya ce ne ce ala ku saurara fashhadu ku shaida anni uhibbu muhammada wallahi ina son manzo Allah wallahi ina son manzo Allah wa aqudu kufrana kuma son manzo Allah da imani imani ne don haka wannan hadisi ne shehu radiyallahu ya kawo shi a cikin wannan baitota hadisin bukhari ne na salatu man kullu bihi na rasul malik salatu man kullu bihi wajada halawatul iman manzo Allah ya ce abubuwa guda uku duk wanda suka samu gare shi ya samu karfin imani na farko da an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa bin-nar ko kuma wata riwaya ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa bin-nar mutum yaki koma cikin kafirci kamar yadda yake yin aje ba shi wuta ya zamo Allah da manzo Allah su ya fi so fiye da duk abin da ba su ba kaga son Allah da son manzan Allah imani ne zaka shi ma Imam Bukhari ya kawo shi a kitabul iman a kitabul iman shi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi wanda shi wa Allah ne ke ishara zuwa gare shi ala bashhadu anni uhibbu Muhammada wa amadu Qur'an kalal talahu ahabbu ilayhi shi ne shi wallahi manzan Allah shi na fiso min walidi daga dukkan ana manzan Allah na fiso wa walidi manzan Allah na fiso fiye da iyayena wannan fi manzo Allah na fi so fiye da raina wa ahli manzo Allah na fi so fiye da iyali na bal hamari ta yusabu su ma dukiya ta ta lissafi manzo Allah ya rasu akan ta kaga wannan hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in irin ku imanin shi bai cika ko bai da imani sai ya fi son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da dukkan mutane gaba gida a wani wuri shehu radiyallahu a kan tauhidinsa da aqidarsa yana cewa rabitu bi rabbi wal hanifatu maslaki imami rasulullah la taqallabu wa anna rasulullah ahmadu nasihun ahmada nasihun faqad ballaga al-hadi alladhi anzala al-malak وجاهد خير الناس أدى أمانة ومهد دينا واضحا عند من مكر شيخ رضي الله عنه يقول ربي بربي لا يزدد أبنجينا رضيت بالله ربا kenan wal halifatu makka kuma addinin musulunci mai son ya san addini na musulunci shi addini na imani rasulullah imani na jagora na zuwa ga Allah yace manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu yace la takallam ba za ta taba samu na yi takallufi ba na roki ba gabanin watan tafiya tare da manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu da kuma bari da manzo Allah yace wa anna rasulullahi ahmad nasifun yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai babban suna ahmad ahmadu wanda yafi kowa gode ma Allah duk halin da Allah masu gode ma Allah manzo Allah shine mafificin su kaji cikin jinsin masu gode ma Allah manzo Allah shine mafifici afdalul fadilin min kulli jinsin kenan afdalul fadilin min kulli jinsin ahmadu yana nuna ahmadun nafi rabbi wanda yafi kowa gode ma Allah yake faƙar tallagar hadi da zai anzala malak na shaida mazalla hadi ya isar da abinda mala'ika ya sauka zuwa gare shi waja hada khairun nasi kuma na yi imani na tabbata manzo Allah ya yi jihadi fiyayyen mutane shi ne khairun nasi kaji da shi wanda Allah kullum a bakin sa manzo Allah khairun nasi khairun nasi adda amanatan yake manzo Allah ya isar da amanar da Allah ya dora masa shine wajahada watan a haqqa jihadi hatta ta huliki wa ma hada dinin wa bi hadin da masa kuma manzo Allah shi ne da addini watan da duk wanda ya riko manzo Allah shi duk ko ba abin da za a nema manzo Allah ya kawo komi duk abin da za a bukata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kawo kaji mai son ya san akidar shehu to gata أكيد الشيخ يدرسي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول رسولا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى وسلم نبيا ورسولا wannan ita ce aƙidar shehu wa Allah ta'ala in muka zo wajen rukunan musulunci yaya rukunan musulunci suke sauran rukunan musulunci mun ji rukunin farko na tauhidi tauhidi da aqida Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala da haka abin da shehu yake cewa nusalli sujudan raki'ina wa innana ala zadarjina dahara sada tasfahu shehu yake cewa nusalli ba mun tabbatar da tauhidi abu na biyu ne bi ma tauhidi nusalli sai sallah dan Allah yan hakika ƙarya kafirai ne ya hada da shi me ce wa sallah aikin banza ta wajen billah me san me cewa wannan dutse dutse ne kawai bai da amfani yanzu shi ne zai haɗa kan shi shi ne zai ce shi ne shehu don Allah don Allah to ga abin da shehu ke cewa nusalli sujudan muna masu sallah sujudan muna masu sujjada a sallar raki'in muna masu ruku'u wa innana ala bagarina alfayin sallah da riko da sallah mun shuɗe matuƙar zamani babu radda za a ga mun kauce daga haka don haka shehu radiyallahu anhu har ya koma ga Allah ya ban misali akan duk wani wanda ke da'awar intisabi da shehu yayi wasa da sallah sai Allah ya isa mu shehu domin shehu bai karanta da haka shehu radiyallahu anhu kamar yadda makusanta suke ba da tarihi yana cikin rashin lafiya a gidansa tsakanin gidansa da masallaci akwai ijjaya amma sai shi yake amma shehu bai yadda radiyallahu anhu ya yi sallah cikin gidan shi ba ba jami'i ba ana a rirriƙe da shi ya dafa wannan ya dafa wannan don Allah wannan ba wira kawai ta manzo Allah haka bukari ya rawaito hadisi ummi da Aisha wurare da yawa barkatai akan wasan ɗaya daga cikin haddul maridi an yi shahadar jama'a ko haddul maridi ya shahadar jama'a gwargwadon rashin lafiyar da ba ta hana a je sallar jami'a a nan ummi da Aisha ta ce manzo Allah sallar rashin lafiya ta yi nauyi aka zo aka ce lokacin sallah yayi manzo Allah sallar sallar bai iya tashi bai iya tafiya amma da ya dan samu hiffa ya samu sauki sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fakarin da sai ga shi ya fito yuhada bainar gulaini ko bainar abbas wa rajul akhar a wata riwaya tsakanin abbas da wani mutum tsakanin abbas da sayyidina ali tsakanin abbas da zaid ibn haritha a mutum ibn zaid tsakanin abbas da da da da fadl ibn abbas to waɗannan haka manzo Allah ya fita تخط رجلاه الأرض كفر تنا شارك أتا تنا شارك أتا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيش كما صلاتي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيش كما صلاتي عليه الصلاة والسلام فوانا abin da shehu radiyallahu anhu ya karantar da mu kenan cewa koyinsa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko ya sani manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shawar da lani ya fita ana yana daddafi wasu sun dafa shi anan ya dafa wasu anan ya dafa wasu anan haka a shawar da lani har cikin masallaci don ya nuna girman sallah yana kwanci a ganin asibiti amma sallah ba za ta wuce shi barkar Allah ta'ala kaga abin da yake nunawa watan alaza da rajilar dahara la na ta'akkuru wani wuri ya ce da yake rasulullahi wal baitu qiblati nasumu wa bil baitil haram al tawif yace wata jagora na dalili yake rasulullahi manzo Allah sallallahu shi ne jagora wal baitu qiblati ka ba yace al qibla ta nasumu yace muna azumi kaji rukunan musulunci ne na kafita wa bil baitil haram al tawif sannan kuma da daki ne alfarma muke tawafi kaga aikin hajji kenan yace wani wuri yace salati wa sauni thumma hajji bi dhikrihi wa azkuruhu ma hamada asni al mawa'id cewa da Allah yace salati sallata kan shi guri wa sallah don haka duk wani tsinanne la'antacce wanda zai yi da'awar dangantuwar shi da shi kuma yace sallah ba ko ni yace to shi da kai shi ya nuna masu ba shi wani shi wannan da a gadon asibiti yana taimama yana sallah kai ba sallah ba lazumin safe da yamma shi bai yadda ya wuce yana kan gaba a cikin wata ranar imamu hasan ya ce wa ke kawo mishi ruwa ya sha da ya kawo mishi ruwa sai sai imamu hasan suke jin ya ce wa Allah sai ya ga shehu ya yi shiru bai karɓar ko bai ce komai ba sai da aka ɗauki lokaci sannan shehu sai magana cikin na ruwan da ka kawo sai ce ga su shehu sai ce abin da ya sa ka ji baka ji na karɓa ba ai saboda lokacin da ka zo ina lazumi shehun da bai ban lazumi ba zai bar sallah shehun da bai ban lazumi ba zai bar sallah an yana daddafe ana daddafe yana daddafe da mutum biyu har cikin masallaci wai jilahu ta kutsa ne arda ka biyo ya shi ma kamar yadda manzo Allah kafafun fa ko ta ka su bai iya yi bai iya ta ka su istiklali sai dai sharar kasa suke yi haka shi ruwa Allah anhu yake akan sallah da haka yake cewa sallah ta da azumi na da hajji na bi zikiri duk da ambaton sa ne dan da zikiri da ambaton Allah da ya ce inna ma inna ma shuri at-tawaf wa rami wa sa'i wa rami al-jimar wa wal wuquf bi arba wa ma shuri at-tawaf wa sa'i wal wuquf bi arba illa li ikamati dhikrillah idan tabbatar da ambaton Allah to haka yace duk kansa ambato ne na Allah ko kuma bi zikirihi manzo Allah ne cikin rayuwata in ina sallah sai ina kwatanta ga yadda manzo Allah ke yin sallah sallan nan fa da nake ina yin ta saboda manzo Allah ya yi aikin manzo Allah ne yake in yana haƙi yana azumi sai ya ta da wannan aiki aikin manzo Allah ne yake in ya zo hajji in yana dawafi sai ya ta da wurin nan fa manzo Allah ya cewa don haka ga mun yanzu muna cewa yawa ba babban riba da ta kai haka in ya tsaya a arba sai ya ta tunanin manzo Allah fa ya taba tsaya a wannan wuri in ya je wajen sa'ayi sai ya ta tunanin manzo Allah fa yayi wannan sa'ayin ne yake da haka yake salati wa sawmi thumma hadi zikri wa azkuruhu mahma da atni al mawahis yace duk lokacin da wasu wa'azozi suka kira ni ana cewa ku ji tsoron Allah sai in tuno da manzo Allah na wa'azi duk lokacin da ji ana cewa wattaqullah ku ji tsoron Allah ko wa abdullah ku bauta ma Allah ko ku yi kaza ku yi kaza aminu billahi wa in tasmu wa Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal bi shi nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kadhalika fu sabila sumayl yace nusalli kaga dai har yanzu shewa ina nan kan maganar sallar duk mabiyi shi kada ya wasa da sallah yace nusalli muna sallah ba yadda muke so ba ba yadda ra'ayin muke so ba ba ganin daman mu ba a ba mun ga ana yi ba kama kanan nabiyyu musalliya yadda maza Allah ta sallar da ba haka maza Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah amma ba da ku ga dama ba da fahimta ku zama ku ba kama ra'aytumuni usalli yadda ku ga ina sallah haka za ku yi da ka ce wace nusalli kama kanan nabiyyu musalliya da ka ce sai da ya ba da samfur din sallar maza Allah samfur din sallar maza Allah yana nan cikin rakul malami sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda manzo Allah sifar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah bancin ya ta wato ruwan hujjoji akan tsaida wasu sunnoni daga sunnonin manzo Allah shine rafu da ardu da basmala da sauransu cewa da lawi yayi ruwan hujjoji akan tabbatar da waɗannan sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tumu yace muna azumi kazana kafu sami sabila sumairin yace kai haka ne muke bin tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tiryan tiryan sabila tabarkin yace sumaila in jahura sadauki madaukaki karimi don fasar sumaila wannan fi kulaluki nuridu sirafahu na hujjuka hajji al-hashimi al-mutabbani cewa da lantarki asal islami suna tafiya a cikin maganganun shi yace ni wannan fi in mun zo kuma muna cewa saboda Allah sadaka ta tsadawi wannan fiku kuma muna cewa zakka ta farilla domin kada wani abu na arkanul islami su yi tawaya su yi gaira da shehu sai da ya tara dukiya shehu ya fi kuwa kyauta yanzu in ya taho dukiya ta taho ya ƙara da ita yanzu in ta taho ya ƙara da ita don ka mamakin saboda wiratun sallallahu alaihi wasallam mamakin sa ake zai bari koshi da dukiyar da ta da dukiyar da ta mata bayan Allah ce ta ga bayan Allah radiyallahu ta'ala amma tare da haka don ya cika wani rukuni na musulunci ya yi ilimin wata dukiya ya fage din da gehe duk kyautar da zai ya daure ya ajiye wannan dukiyar sai da shekaru don ya masa zakka za ta yi shi wani rufi kula nubuki ishe ne dalilin jinuri sirafin tabarki manzo Allah ne muke nema na hujju ka haji da hashimi al-musaffar kuma muna hajji irin yadda manzo Allah ya haji ba yadda muka ga mutane na yi ba ko ba yadda muka fahimta ko yadda muka ga dama domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu anni manasikakum inda manzo Allah ya kudu anni manasikakum to shehu yana yana nan inda manzo Allah ya kudu anni manasikakum ku riƙi ayyukan hajji daga gare ni ku gani ku ji yadda ake hajji daga gare ni za ku shi wace na hujju ka hajjin hashimi muna hajji irin hajjin ba hashimin daidi al-mutabbaqi wanda Allah ya umurni ali wanda ke ta wattabi'uhu da Allah ku tattadu wattabi'uhu da Allah ku tattadu ku bi shi ko ku bi shi kun shirya haka Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin biya wanda Allah ya ce a bi shi an bi shi an shirya ثلاثة مسلمات علينا شريعة خلت من صلاة قط فالشأن وأشمله har yanzu dai kan maganar rukunan musulunci musamman da sallar nan ita ko musamman ita ita at alamar watan gane waɗannan ashararan bayyana wulakanta ta da suka yi da ita suka fara sai ga shi sun dire ga kulkuwar daka shugaba da gaba sai ina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai sai suka fara wulakanta sallah suka wulakanta sallah suka wulakanta girman Allah suka wulakanta girman ayoyin Allah suka wulakanta girman sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wai da sunan wata hakika ta karya kuma da sunan intisabi da Shehu Ibrahim inda yafi kowa da shaddudi akan riko da alqur'ani da sunna wanda yafi kowa rashin tsantsanci akan ni akan kula da sallah da me yake kaza ka musalli yace ma ga ina shari'a da shi yace to ai mu ma ba mu taba sanin wani shari'a ba ma kala min salat wanda ta wofi da daga sallah sai yace ba ma mutunci ba kai duk shari'o'in da Allah ya san ayyuka babu shari'ar da ta wofi ta ba sallah qattu da asbar wata shari'a yace ba sha'anu ashmaku al'amarin ba ya ji karfin yadda su ake tunani ya fi karfin yadda su ake tunani don haka wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata al-mulk ko dai sai ake magana Allah tabaraka wa ta'ala magana kan annabi Isma'il innahu kana sadiq al-wa'd wa zkur bil kitab Isma'il innahu kana sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya tabbati wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana li rabbihi radiya annabi Ismailu kenan yana umarni iyalan shi da sallah da haka zo na magana shehu daram take ma da raina shari'atan khalat min salatil qattu fa sha'nu ashmar nasumu kama sama nabiyuna qablana wa hal aba sawman ajil man yuridu shehu ci gaba da cewa muna nan muna azumi kuma azumin nan kama sama nabiyuna kamar yadda annabawa suka gabata manzo Allah suke azumi ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم idan da shehu yake ikara zuwa gare ka ya kuma su imani ko an wajabta azumi gare ku kamar da aka wajabta shi ga al'ummatan da suke gabanin ku haqiqa wa tallallakum tattaqu to shi ne yake cewa da su kama samun nabi na qablana wa hal aba sawman aqil shi wajen Allah ta samun mai hankalin da ya aibata azumi kaji daga bakin shehu duk da aibata sallah ko azumi mara hankali mara hankali ne in ji shi wa rabbi Allah an kaza kaza katun kaza kaza katun thumma sawmun fa kulluha min ash-shamsi adwa bal min ash-shulli arfaq wani ne ce kaza kaza katun haka nan zakka sannan thumma hajj hajj thumma hajj sannan hajj yace fa kulluha duk waɗannan abubuwa ba min ash-shamsi adwa sun kira na haske bal min ash-shulli arfaq kuma sun fi manya-manyan dogayen duwar wafi ɗaukaka ka ji rukunin musulunci wajen shehu ka ji sallah wajen shehu tun daga nan mai adalci ko mai ɗariƙa in ya ɗauki diwani ya ɗibi rayuwar shehu ya ɗibi wanda suka rayu da shehu wallahi zai yi adalci zai ce waɗannan kafirai ba su da alaƙa da shehu rahama bin lafa kuma tun yadda za ka gan su wallahi sallahi ba su da alaƙa kuma duk yadda za su yi baki raɗaɗam shehu raɗaɗam a bakinsu wallahi tallahi ba su da alaka da shi rabbi Allah ta'ala dan magana ba ba magana fatar baki ba ce alqur'ani matsayin alqur'ani wajen shi Ibrahim rabbi Allah abin da yake cewa shifai shaqala halil ibadati wal fuhshi wa zaka kitabun qad atana min al arsh yace warakata ita ce rashin arzikin waɗanda sun kake abin da ya zan waraka gare ni shine rashin arzikin waɗanda sun kake wal fuhshi da ma'abuta alfasha dama Allah tabaraka wa ta'ala ba ishan Qur'ani ku sabi gare shi yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira yace ni shifai wa yahdi bihi kathiran kenan shal'a ahli ibadi yudillu bihi kathiran kenan kaga wasu ya fadar da su idan ka je fadar su wasu kuma ya shirin da su za ka ce wace wannan din nan mai zuba biyu yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran to shine shifai warakata kuma shaƙa ahlin ibadi wal kushi shi ne rashin arziki mabuta ƙi wal kushi da mabuta albasha yace ka in abin ya shige ma duba ka gane shifa'i kuma shaƙa ahlin ibadi wal kushi ba yace wa za ka kitabun kan asana ne al'arsh yace wanda ishara abin da yake ishara ba shi ne littafi alqur'ani wanda ya zo daga ubangijin al'arsh wani wuri yace lahu ayatun فقامت الدهر بعدما تلاشى سواها أين ذا المن والصلوى كتاب كريم من كريم منزل عليك كريما في الكلام على المطوى كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا عند ذي العرش والمعوى كتاب جليل من جليل منزل على قلب من يخب الضلال مع الأهواء كتاب عظيم من عظيم منزل على أعظم الأرقام مطلوبه التقوى كتاب من الله الجليل جلاله على المصطفى المختار من لا له شرع كتاب به شرع من العرش نازل على غير مخلوق به يوقف البلوى sai da manzo Allah sai da shi wani gaba yi alqur'ani kirari shine kaza shine kaza shine kaza ita ce shari'ar da ta sauka daga ubangiji al'arshi duk sai da ya kare sai ce alaika bihi hablan min Allah wa sika na na na na haka ka da shi kai riko da wannan igiyar Allah da Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to riko da igiyar Allah gaba ki da ka kuraraba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa hadisi ga dace na kusa amsa kiran ubangiji na amma na ban muku abubuwa guda biyu kitaballahi sai ce wa huwa hablul mamdunun ila sama ije Allah sai ka karfa mi kakka wato wanda duk ya riko wato ba magana halaka to sai ce wa Allah ya ce alayka bihi hablan na rika sheka da wannan igiyar min Allah daga Allah take ba in ka riko sai ga Allah za ta kai ka don daga Allah take ita wannan igiyar shi ne alqur'ani wasiqan kana mai amintuwa fa fihi najatun min dalalin wa ihwa ita alqur'ani tsira ya tabbata a cikin shi daga bace bace wani igiwa daga halace halace don haka mu alhamdulillah shewa alqur'ani yake mai riko da shi domin waraka ne kuma kariya ne kuma rigakafi ne daga fada mahalakar shi alqur'ani haka shewa da Allah ya ce نجاة فيه نجاة من ظلام الإجواء والذي عليكم بحبل الله العبد واقعا فنهج يناول الذكرى نهج شقال yace na riƙa sheku da igiyar Allah lil abdi wasiqa kuna mai amintuwa yace lil abdi ga wannan bawa dukkan wani tafarkin da ke karo da alqur'ani shehu yace na haju shaqai tafarkin rashin arziki don haka kada a yadda a shiga ai kaga na zuwa su ai karatu ko in ai karatu za ka zan qur'ani shi ba qur'ani tafarki ne mai tsirtawa daga balal wa min ijiwa in sun bari an karanta qur'ani an karanta littattafai an karanta wato tarbiyya ta magabata bai yiwu a fada irin halakar da suka fada suka fada za mu su ce karatun a daina to za mu ji ma har matsayin karatun wajen shi Ibrahim radiyallahu anhu والوليد هو هو المصطفى من لم يسك بأراه هوا في جهيم إذ جوا بهواه yace mazala sabir shine da fada Allah duk wanda bai yi riko da igiyar mazala ba shine alqur'ani hawa fi jahil ya tsaya cikin mutar jahannama idan gawa ya halaka bi hawa wurin sabuciya hal dinu gairu zikri wa sunnatu allati wa sunnati allati an al-mustafa fa hatta tilka dawani cewa yake ga shi wannan ne ne addini ai ba wani abu ne addini ba gairu zikiri sai sai alqur'ani alqur'ani ne shi da addini wa sunnati lati sai fa kuma sunnar da ta inganta an al-mustafa daga zaben dan Allah shi ne sayyidina maulana rasulullahi yake ba tilka dawa'i wannan alqur'ani da sunna shine maganin cutata shine maganin rashin lafiya ta ji shi wa radiyallahu anhu to kaji matsayin alqur'ani wajen shi